أصحاب المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu rarraba assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda ya kunshi bayar da tarihin rayuwar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ke karanto mana daga cikin littafin Ar-Rahikul Maktum akan mukalla da farko a madadin masu sauraro muna marhabantar ka da kuma yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة kamar yadda muka saba a kowane shirin mu na karshen mako wato shirin da muke gabatar muku ranar asabar kenan ake kuma maimaita shi ranar lahadi muka karanto tambayoyin da kuke aikowa da suka shafi wannan shiri na tarihi ma'ana tambayoyi a game da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ma insha Allah in an kasance tare da mu a cikin shirin za a ji amsoshin tambayoyin da kuka aiko amma kafin sannan malam zai fara dorawa daga inda muka tsaya a shirinmu na baya a cikin karatun wannan littafi na Ar-Rahiqil Maktum akramakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masauraran mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto littafin ar-rahiqul maktum in ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi bayani akan auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nana Khadija wanda auren da ya yi albarka aka zauna tsawon shekara 25 ba a taba jin kansu ba kuma ta haifawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴa guda shida mata hudu maza biyu kuma Allah ya aiko ya ce a gaishe da nana Khadija saboda kirkinta da mutuncinta da addininta da kuma yadda ta ɗauko maƙudan dukiyarta ta bayar cewa a taimaki addinin Allah kuma ta yi hakuri ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa ƙarshen rayuwarta wannan ya jawo mata Allah ya aiko ya ce a gaishe ta kuma a yi mata bishara da katafaren gida a cikin aljanna wannan ita ce rayuwar da ya kamata a ce mun yi tsakaninmu da iyalanmu To darasin da za mu tashi shine magana akan ginin Ka'aba da kuma sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai yin hukunci a tsakanin Qurayshawa lokacin da suka samu sabani. Bina'ul Ka'abati wa qadiyatu tahkim. Gina Ka'aba da kuma magana akan hukuncin sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zame wa Qurayshawa alƙali a lokacin da suka yi sabani. in ba a manta ba a wasu karatuka da suka gabata mun yi bayani cewa ita wannan ka'aba da za mu bayani a kanta a cikin wannan littafi cewa an gina ta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shekara talatin da biyar ka'aban nan mun yi bayani cewa an gina ta a tsawon tarihi sau goma sha ɗaya gini na farko shine wanda mala'iku suka yi kamar da malam azraki ya kawo a cikin littafin sana akhbaru makka juz'i na ɗaya shafi na biyu sai gini na biyu da aka wa ka'aba shine a lokacin annabi adam kamar da imamul bai ya rawaito a cikin dala'ilin nubuwa juz'i na biyu shafi na arba'in da biyar da kuma hafiz ibn hajar asqalani shi ma ya hakaito wannan magana a cikin fatahil bari juz'i na sha uku shafi na ɗari da arba'in da hudu sai ginin ka'aba na uku shine wanda aka yi a lokacin 'ya'yan annabi adam su ma sun gina ka'aba kamar da shi malam azurki ya rawaito a cikin littafinsa na akhbaru makka da kuma asiratu shamiya shi ma ya kawo wannan magana daga ibn munzir cewa an gina ka'aba kuma ya rawaito daga wahab bin munabbihin da kuma suhaili cewa shi su dan annabi adam kamar da a cikin arrodul dunfu cewa ya gina wannan ka'aba shine karo na uku da aka gina ka'aba sai karo na hudu shine ginin da annabi ibrahim ya yi tare da ɗansa annabi ismail wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani wanda malam ibn kasir a cikin littafinsa albidaya wa nihaya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da takwas yake cewa wannan shine ginin ka'aba na farko a yana cewa babu wani hadisi ingatacce wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa an gina ka'aba kafin annabi Ibrahim da haka shi ibnu kasir a ra'ayinsa wacce ruwaya da ta gabata cewa mala'iku ne suka fara gina ka'aba kamar da malam ya kawo al'azurki a cikin littafinsa na akhbaru makka ko kuma cewa annabi adam ne ya fara gina ka'aba kamar da imam al-bayhaqi ya rawaito a cikin littafinsa na dalailin nubuwa da kuma hikayar ibn hajar a cikin fathil bari ko kuma cewa ya'yan annabi adam su suka yi gini na uku wanda shi ma aka ce shi su dan annabi adam shi ma yana cikin wanda suka yi wannan gini kamar da su asiratu shamiya yace a a shi a ganinsa wannan shine gini na farko da aka fara yi wa ka'aba shine ginin annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il wanda allah ya ambata shi alƙur'ani yace wasu kan kafa hujja da makanal baiti da aka ce makanal baiti tun kafin annabi ibrahim ya gina ka'aba aka ce makanal baiti yace to wannan baya nuna cewa akwai wato ɗakin kafin annabi ibrahim ya zo ya gina shi ana nufin gurin da yana nan tuntuntun Allah ya tanadi gurin amma sai da annabi Ibrahim ya zo sannan aka samu ginin farko ko kuma shine gini na hudu a wacce ruwaya
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل قطع وهاتيك مشرق في كل ذات gini na biyar da na shida shine ginin da aka yi a lokacin amalika wasu mutane da suka taɓa mallakar maka ta zama karkashin mulkinsu to su ma sun gina ka'aba ɗin a wannan lokaci sannan sai ƙabilan jurhum waɗanda su ma sun taɓa zama masu mallakar maka su ma sun gina ka'aba wanda shine gini na shida kamar yadda cikin subulul hudawar rashad juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu sai gini na bakwai da aka yi wa ka'aba shine wanda usaimi bin kilab kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma na cin wanda suka gina Ka'aba kamar da malam Shami ya rawaito daga Zubair bin Bakkar a cikin kitabinsa An-Nasab da kuma shine abin da al-Imam Abu Ishaq al-Mawardi ya kawo cikin al-Ahkam sultaniya bugun Darus Sa'ada shafi na 143 shi ma ya kawo cewa an gina Ka'aba a lokacin Qusay bin Kilab tun kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan gini na takwas da ake jin an wa ka'aba shine wannan wanda shawa suka yi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shekara talatin da biyar kamar yadda wato shine za mu karanta yanzu a cikin wannan littafi gini na tara shine wanda aka yi a lokacin abdullahi bin zubair bin al-awwam kamar da imamul bukhari da imam muslim suka rawaito cewa a lokacin abdullahi bin zubair bin awam ya yi amfani da hadisin da na aisha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in banda mutanenki sababbin baro jahiliya ne da shiga musulunci da na sa an rushe ka'aba na sanya mata kofa guda biyu sannan kuma kofar da sauke su kasa da yadda kowa zai iya shiga kowa zai iya fita kamar da hadisin yake a cikin sahihul bukhari da muslim da lafazi daban-daban haka nan sai kuma gini na goma shine wanda hajjaji bin yusuf sakafi ya yi da umarnin abdulmalik bin marwan a lokacin khalifancin umawiya kamar da imam musulun ya rawaito cewa bayan abdullah bin zubair bin awam ya gina ka'aba lokacin da hajjaji bin yusuf sakafi aka yi yaƙi tsakaninsa da abdullah bin zubair bayan ya kashe abdullah bin zubair shine ya sa aka rushe ka'aba aka mai da ita yadda take a baya wanda hamma lokacin da ar-rashid cikin khalifofin abbasiya shi ma ya ce zai rushe ka'aban ya canza mata gini shine lokacin imam mali ya ce ina maka magiya da girman allah ya amirar muminina kada kuma yi da wannan ɗaki ya zama kayan wasan masu mulki mana wannan ya zo ya rushe wannan ya zo ya gina wannan ya zo ya rushe wannan ya zo ya gina don allah ka bar shi yadda yake haka kowace gwamnati ta zo ta ce sai ta rushe ɗaki ta gina in aka yi haka haiba da kwarjinin da ɗakin yake da shi zai tafi daga zukatan mutane da haka kada a yi wannan ya ɗauki wannan shawara ta imam malik wasu ta almahadi bin mansur ne wannan kisa ta faru a gare shi kamar da malam ibn kasir ya kawo a cikin albidaya wani haya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin ko kuma abinda suhaili ya kawo a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da ishirin da hudu duka suna ƙoƙarin su tabbatar cewa dai ɗaya daga cikin su tun da dukkaninsu da haruna rashid da kuma shi mansur duk sun yi zamani da imam malik cewa dai ɗaya daga cikinsu ne ya yunkurin ya rushe ka'aba ya canza mata gini imam mali ya masa magiya ya hana shi cewa kada kowane mai mulki ya zo ya nuna sai ya nuna gwaninta ya rushe ka'aba ya ce sai ya canza mata gini gini na goma sha ɗaya shine wanda sultan murad khan al-usmani lokacin da aka yi wani sarki a lokacin gwamnatin usmaniya shi ma ya zo ya yi gyare-gyare a shekara ta 1630 miladiya ko 1040 hijiriya shi ma ya zo ya yi wannan aiki na gyaran ka'aba duk da shi ba rushewa yi ba ka'aba dai ta samu matsaloli ne shine ya mata dan tarmim abinda ake kira tarmim shine kamar renovation a dan gyaggyara wasu gurare a buge wani guri a ƙara tsawonsa a gira wani guri a rage shi a ƙara wani guri ƙarfi da bulo da abin da ya kama da haka to wannan shine gini goma sha ɗaya da ake jin an yi wa ka'aba zuwa wannan lokaci duk da a lokacin sarki fahad shi ma ya yi gyare-gyare amma shi ba wani rushe ka'aba ya ba wani ginin aka ɗora a jikinta mai kwari na dutse sannan aka mayar da kofata ta zama ta gwal wanda muke gani yanzu da kuma rigar wanda duk a gaba insha Allah za mu ji tarihin wannan riga da yadda kuma ka'aba take a halin
yanzu بغير هداك يا عالم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات مالج ولخمس وثلاثين سنة بمولده صلى الله عليه وسلم bayan wucewar shekara talatin da biyar daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamat quraishun bi bina'il ka'aba shine qurayshawa suka yunkura domin jaddada ginin ka'aba wa zalika li'annal ka'abata kan radman domin ka'aba lokacin ta kasance kawai wani curi ne na dutse kan dutse dutse kan dutse ko alqamati wanda gaba ɗaya bata wuce iya tsawon mutum ba irtifa'uha tis'ata azru'in min ahdi isma'il tsawonta gaba ɗaya bai wuce zira'i tara ba tun daga lokacin annabi isma'il kuma tsawon yana raguwa walam yakul laha saqafun lokacin ka'aba ba ta da rufi wato ta sama kenan kana iya hango cikin ka'aba fasaraka nafarun minan lususi kan zahallazi kana fi jawfiha wannan ya bada dama ga wani dandazon barayi suka shiga suka sace ajiye ajiye na dukiya da aka yi a cikin ka'aba wanda har yanzu ana sata a masallaci wani ya dauke taron wani ya dauke fanka wani ya dauke takalmin wani wanda duk wani abun kunya ne a ce masallacin Allah ba sai an shiga an masa sata وكان مع ذلك قد تعرضت باعتبارها اثرا قديما tare da haka wannan ka'aba ta gamu da matsaloli kasancewarta ɗaya daga cikin wani abu na tarihi wanda ya daɗe a duniya da haka kowa kan so ya je ko ya ce ya kuncino ka'aba ko ya ciro dutsen ka'aba ko ya karto ka'aba wanda yanzu ma da an kyala mutane da wani zai ba wani asiri ce jika ka ɗan kankaro ka'aba ko kai kaza da dutsen ka'aba ko da jikin ka'aba ko da ƙasar ka'aba za a haɗa irin wannan tsafa-tsafa da ake yi saboda haka irin wannan ya jawo ka'aba aka dinga wato kankare ta ana murkushe ta ana gwaguye ta ana cinye ta lil'awadi ga 'yan ta'adda allati adhad bunyanaha wacce ta raunata ginin ka'aba din wa sadda ajdranaha kuma ta tsatsaga wannan wato katangu na ka'aba kenan ka'aba dai tana buƙatar gyara wasu ma malaman suna ga gobara aka taɓa yi ko ruwan sama aka taɓa yi ɗayan uku ko dai wannan dalili na cewa ka'aba ta yi rauni ta tsatsage ko kuma cewa an tafka ruwan sama mai tsanani wanda ya taba garukan ka'aba suka samu rauni ko kuma an taba yin wata gobara wacce ta shafi har ka'aba din ita ma wani shashi na ta ya kone dalili ɗaya daga cikin ukun nan ko ukun gaba ɗaya shine abin da ya bazama kuma ya zaburar kuma ya kwaɗaitar kuma ya sa wa ƙurashawa marmarin su tashi domin su kare wannan wato ka'aba da take da tarihi a wannan lokaci وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عريم kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar wato yana shekara 35 an yi wani mamakon ruwan sama cikowa in hadara ila baitul haram wanda ruwan nan ya gangaro cikin ɗakin Allah mai alfarma fa aushakatil ka'abatu minhu ala al-inhiya wannan ya jawo saura kiris ka'aban ma ta rushe gaba daya فاضطرت قريش الى تجديد بنائها حرصا على مكانتها wannan ya jawo ko ya zaburar ko ya kwaɗaitar ko ya tilasta ƙwarishawa bisa jaddada ginin ka'aba domin kwaɗayinsu na cewa wannan ka'aba mai matsayi ce wattafaqu ala an la yudkhilu fi bina'iha illa tayyiban kuma da aka tashi mitin na kwamitin da zai kula da jaddada ginin ka'aba sun yi wani abin mamaki wanda ya kamata a ce mun sa shi a tunaninmu suka ce wannan ɗaki na Allah ne duk kuɗin da aka san na ruwa ne ko na sata ne ko na fashi ne ko na ƙwace ne ko na karuwanci ne duk ba za a yi amfani da wannan kuɗin wajen gina ɗakin Allah ba sai wanda ya san kuɗinsa ya sami shi ta hanyar halal shi kawai ake so duk wanda ya san kuɗinsa ba na halal bane don Allah ya haƙuri kada ya kawo wajen ginin Ka'aba kuma suka bi wannan ka'ida duk wanda ya san kuɗinsa ba na halal bane sai ce to gaskiya ni ba zan iya bada wata gudunmawa ba domin kuɗi na ni na sata ne ko na kwace ne ko na fashi ne ko na zamba ne ko na haɗinci ne ko na jama'a ne na kwashi haka duk masu irin wannan kuɗin aka mai da su baya sai waɗanda suka sha wahala suke aiki suke samun kuɗinsu ta hanyar halal su ake bukata mu jufa al'ummar musulmi mu jufa gaba ɗayan mu yadda kurai shawa tun a zamanin jahiliya suke ganin cin haram ba daidai ba ne ولم تصدق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات fala yudkhaluna fiha maharu bagain suka hadu akan ba za a shigar da kudin da karuwa ta je ta karuwanci ta samo ba ba za ta ba da gudunmawa wajen ginin ka'aba ba wala bai riban haka dukkan wani ciniki da aka yi shi akan riba to kudin da aka samu ba a yadda a zo a gina ka'aba da shi ba wala mazalamatu ahadin minan nasi haka duk wanda ya cuci wani daga cikin mutane ba za a yadda a karbi kudinsa wajen ginin ka'aba ba wa kanu yahabuna hadamaha da farko ma suna jin kwarjinin wa ita ka'aban nan da muke so za mu rushe mu sake gini anya ko ma za mu iya rushe ta yadda muke jin kwarjininta muke santa muke ƙaunarta kuma na biyu muke tsoron kada wajen rushe tan abin da ya faru ga ashabul fili mu ma ya faru gare mu domin wasu sun zo da nufin su rushe ka'aba Allah ta'ala ya aiko musu tsairan ababil ya aiko musu da tsuntsaye dandazo dandazo suka dinga jifansu da duwatsu duk suka mutu to kada mu ma mu zo rishe ka'aba mu ma abin da ya faru ga waɗancan ya faru gare mu to bayan an yi wannan mitin kowa yana jin tsoro tabbata da aziha alwalid bin al-mughira al-makhzumi sai alwalid bin al-mughira wanda dan kabilar makhzum ne yace to dai Allah baya tozarta masu gyara mu nufin mu na rushe ka'aba shine mu sake jaddada gininta su kuma waɗancan da suka zo rushe ka'aba sun zo da jami'an su ci mutuncinta to kuma Allah ta'ala ai ya san niyyar mu daban niyyar su daban manufan mu daban manufar su daban abinda suka yi nufi daban abinda muka yi nufi daban dan haka mu Allah ba zai tozarta mu ba fa akhadha al-miwala sai ya karbi diga ko ya karbi magirbi wa qala ya Allahumma la nuridu illa al-khaira Allah mu fa ba komai muke nufi da wannan daki naka ba sai alheri thumma hadama nahiyatan rukunaini jama'a suka ce to bari mu koma daga baya mun ga wani abu ya faru gare ka kowa sai ya cika wandonsa da iska da haka aka bar shi shi kadai jirgin din ka'aba kowa daga nesa yana hango shi sai da aka ga yayi nisa har ya rushe katanga ɗaya ya shiga ta biyu ba abin da aka ga ya same shi wata ruwaya ma ta nuna suka ce mu bari sai gobe mu ga me zai faru gare shi aka ga ya kwana ya tashi lafiya gobe ma ya fito aiki aka ga ba abin da ya same shi jibi ma aka ga ya fito aiki sai aka ce a zo a taya shi Allah ya yarda cewa mu daban muke da waɗancan ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني da mutane suka ga babu abin da ya faru gare shi shi alwalid bin mughira al-makhzumi sai jama'a a kwana na biyu ko kwana na uku suka goyi bayan sa aka ci gaba da rushewa walam yazalu fil hadam hatta wasalu ila qawaid ibrahim basu gushe ba suna ka rushe wannan ka'aba har sai da suka kai kan foundation wanda annabi ibrahim ya fara assasawa lokacin da ya ginin nan kamar yadda Allah ta'ala faɗa wa izi yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim thumma aradu al-akhdha fil bina'i sannan kuma suka yi nufin fara gini fajazza'ul ka'abata to a wajen gini ma kowa yana so ya bada tasa gudunmawa sai suka karkasa ka'abar kashi kashi wa khassasu li kulli qabilatin juz'an minha kowace kabila aka ware mata bangaren da za ta gina وجمعت كل قبيلة حجارة على حدة ذاك كوش قبيلة تتسر نات دوسا أبنغري قدا وأخذوا يبنونها sai aka fara gina ka'aba kowa mai kawo ƙasa na yi mai ɗauko dutse na yi mai kaza na yi kowa yana ga wannan gini ne da ya kamata a ce rayuwarsa ta shiga cikin tarihin wannan aiki na Allah wata wallil bina'a banna'un rumi ismuhu baqum wanda ya jagoranci ginin kamar mu ce injiniya din ko kuma shi architecta din ko kuma shi mai kula da ginin shi ne wani mutum ne dan kasar Rome wanda ake kiransa bako shi ne ya jagoranci wato yadda zai tsara musu yadda za a yi ginin ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود lokacin da gini ya kai lokacin da ya kamata a saka hajar aswada inda yake ikhtalafu to nan fa sai sabani kuma ya taso da can ana ta gini lafiya kowa yana ta gina bangaren sa amma da aka zo kan alhajar aswad to fa sai rigima ta barke kowa yana so ya zama shine wanda ya samu wannan daraja da wannan matsayi da wannan martaba da wannan kisa a ce shine ya dauki hajar aswad ya sa shi inda yake fiman yamtazu bi sharafi wada'ihi fi makani wane ne zai keɓanta da mutunci da ɗaukaka da darajar sanya hajarar aswad a matsayinsa كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع حتى أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات واستمر النزاع أربع ليال أو خمسة jayayyan nan da musu sai da ta ɗauke su kwana hudu zuwa kwana biyar ba a yanke shawara ko wani ya saka wa wani ba domin abu ne na son kai kuma yana so a ce shi ne ya yi wannan aiki na tarihi wanda ba za a manta da shi ba washtadda hatta kada ya tahawwalu ila harbin darusin fi ardil harami abin ya tsanani har ya kusa juyaya ya koma yakin sai ba ta gani a wannan ƙasa ta harami illa anna aba umayyah bin al-mughirah al-makhzumi sai dai shi wancan jagora na farko aba umayyah akwai ma'an kansa abu umayyah bin al-mughirah al-makhzumi shine yace a a tsaya a sulhu wannan abun ba na daru ko na rigima bane araba alaihim an yuhakkimu fi ma shajara bainahum awwala dakhilin alaihim min babil masjidi fartadahu sai ya bujiran musu da wata magana ya ce to yanzu maimakon a tsaya ana dambe ko ana daru ko ana rigima kana kai za ka ɗora hajjalar aswadi ina ni zan ɗora ni ya kamata na yi kai ya kamata ka yi ana ta rigima to a tsaya ga wata shawara ya ce mu hukuntar da duk mutumin da ya fara shigowa ɗakin Allah ta wannan kofar yanzu dai ni ban san wa zai shigo ba kai baka san wa zai shigo ba su ba san wa zai shigo ba dan ba a yi shawara da wani ya shigo ba kawai aka ce ga kofar nan ta ɗakin Allah tunda jama'a suna ta shigowa kowa yana ta shigowa da rana da safe da daddare to a yarda cewa duk wanda Allah ya fito da shi ta wannan kofar to duk wanda suke nan gurin sun yarda ya zama alkali domin har alkalan da suke garin makan da ake ga su ya kamata su hukunci su ma sun faɗo sha'awar cewa su ma a ba su ɗora wannan hajar aswani to sai aka yi da wannan shawara aka ga ba su son zuciya a cikinta domin baka san waye zai faɗo ba nawa ne naka ne bako ne ɗan gari ne mace ce namiji ne dattijo ne yaro ne aka ce duk wanda ya shigo ta kofan nan to duk abin da ya yanke kowa ya yarda jama'a suka ce kowa ya yarda eh dun kun yarda dun mun yarda da haka me ya kamata ai yanzu sai a zurawa kofa ido a gawa zai shigo aka yi shiru ana kallon kofa wa sha Allahu an yakuna zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ga dama ya so cewa wanda zai shigo ta wannan kofa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma ra'awhu hatafu suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga daga murya suna hadal amin hadal amin hadal amin radinahu radinahu suka dinga wannan shine amintacce wannan shine a alhamdulillah dama mun yi bayani a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara tsakanin mutanensa da gaskiya da amana wanda su muka rasa tsakanin mu yanzu waɗannan sufofi guda biyu sufofi ne da suke ɗaukaka mutuncin mutum su ɗaukaka darajarsa gaskiya da amana rabinahu rabinahu haza muhammadu wannan shine muhammadu falamman taha ilaihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso inda suke wa akhbaruhu al-khabara suka ba shi labarin abin da ke faruwa talaba rida'an sai ce a kawo masa mayafi fawata alhajara wasa kahu sai ɗauki hajarar aswad din nan ya sa shi a tsakiyar wannan mayafi wa talaba min ru'asa'il qaba'ili yace shugabannin kowace kabila ta je ta yi mitin ta fitar da mutum ɗaya wanda zai wakilce ta kun ga tsarin shugabanci ba ya kamata kowa ya taho ba sai ku naɗa wakilin ku mutum ɗaya da zai magana da yawunku ku inda komai haka muke yi ya zama kowace jama'a kowace unguwa kowace kabila kowace kungiya kowace jam'iyya ko ma me ake a ce akwai mutum ɗaya da yake magana da yawon wannan ba kowa ya kamata ya magana ba don ba kowa ya iya ta ba saboda hakan aka samu mutum ɗaya mai hankali mai zurfin tunani wanda zai iya magana sai ya zama shi yake magana da yawun wannan al'umma da aka yi ce ku je kowace kabila ta fidda mutum ɗaya wanda zai wakilce ta akan wannan aiki na cewa idan ya ɗora wannan hajar aswadi ko ya kakkama da shi aka ɗora to a matsayin wannan kabila duka ta ɗora tunda wakilinsu ne ya yi wa talaba min ru'asa'il qaba'il al-mutanazi'ina an yumsiku jami'an bi atrafir rida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema daga shugabannin waɗannan kabilu masu jayayya cewa kowa ya zo ya rike gefen mayafin nan a tattaru gaba ɗaya a ɗaga kaga wannan hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hukunci nasa na adalci cewa kowa ya ba da gudunmawa wajen ɗora hajjar aswadi babu wani da zai koma gefe ya takama cewa ni kaɗai na ɗora ko ƙabilan mu ce ta kaɗai ta ɗora ko kuma yankin mu ne ko ɓangaren mu kowaye da haka kowa ya ba da gudunmawa wajen ɗora wannan kun ga wannan hikima da wannan hukunci har yau ya kamata a ce ana kwatanta shi a cikin wani lamura da ake samun jayayya a ce to kowa ya zo shi ma ya shiga a yi da shi domin ya samu wakilci wa amarahum an yarfa'uhu yace su daga wannan hajarar aswaji hatta idza awsaluhu ila mawdi'ihi har zuwa lokacin da suka isar da shi zuwa ga gurin da ya dace a sashi akhadahu bi yadihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karasa aikin shine ya dauki dutsen da hannunsa fa wada'ahu fi makanihi ya dora shi a inda ya dace tunda shine alkali nan kuma ba zai yi a ce kowa ya dora ba amma za a iya ɗauko shi daga inda yake a kawo shi gurin shi kuma sai ya ɗauka ya ɗora kowa ya yi kenan alƙali kuma ya ƙarasa wa haza hazlun hasifun wannan wani warware matsala ne na hankali rabiya bihil qaumu wanda dukkan mutanen suka yarda da wannan hukunci فنالت منه أفئدة القتاة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجحة الشمالية نحو من ستة أذرع تو أنا ذكر أيكي سيكو إيسك كاري shine malam ya ce sai kudin da aka ce a ware na halal domin ginin ka'aba sai wannan kudi ya kare don haka kuma an ce ba za a karbi na haram ba to da aka dole aka rage fadin ka'aba din ginin ba zai yi shi gaba ɗaya ba da aka ta ɓangaren arewa sai suka rage fadin kamar zira'i shida suka bar shi a matsayin cewa nan ba a samu halin ginawa ba saboda kudin da ake nema na halal iya nan zai iya ginawa wahiyar da titu sama bil hijiri والحطيب nan shi ake kira hijiru ismail ko ake kiransa hatsim wanda har yanzu wannan gurin da aka kewaye shi da katanga inda mutane suke shiga suke yin sallah har yanzu wannan gurin shi ma hukuncin su ɗaya da cikin ka'aba saboda ƙurayshawa ba su iya ƙarasa wannan ginin ba kuma kamar da muka faɗa wasu yunkurin su mayar da wannan din cikin ka'aba abin bai yiwu ba ko kuma da aka yi wani ya zo ya rushe wani ya zo ya sake yi ko zai sake yi imam mali ya ja kunnen su cewa kada su mai da ka'aba a ban wasa kowace gwamnati ta zo sai ta sake ginin ka'aba wannan aka buɗe wannan kofar to za a samu matsala sosai kuma shi irin matsalar take damu ko ina yanzu a duniya cewa duk wanda ya zo ya tarar da ɗan uwansa ya fara abin arziki maimakon ya ɗora sai ya rushe shi ma ya nasa shi ma wancan na gabansa in ya zo shi ma sai ya rushe ya nasa da haka abubuwa suke ta mai da mu baya wa rafa'u babaha min al-ardi suka daga kofar ka'aba din daga ƙasa suka mai da ta sama yadda sai ka taka wani abu ma za ka iya shiga ka'aba da Allah ya dakhuluha illa man aradu sun yi haka ne don su haramta wa mutane shiga ka'aba sai wanda suka ga dama za su ba shi dama ya shiga walamma balagal bina'u 15 zira'an saqafuhu ala sittati a'amidati lokacin da wannan gini ya kai kamar tsawon zira'i 15 sai suka yi masa rufi da wasu tumba-tumba aka samo tumba guda shida aka yi wato yi rufin da ita wasaratul ka'abatu ba'dan tihaiha bayan an gama ginin ka'aba sai ta zamo za ta shaklin murabba ta kariban kusan za ka ita ta zama mai kofana ko ta zama murabba'a wato duk abin da yake da katanga gaba da yamma kudu da arewa kusan katangan kansu daya shi ake kira wato shakalin murabba wato kusan mai ko kwana kenan mai kwana hudu ya bada gustifa'uhu tsawon ka'aba ya kai kamsata ashirin mitar wato mita goma sha biyar wa tsoro dal'ihi allazi fihi alhajar al-aswad wal muqabil lahu asharat amtar sannan kuma ta bangaren abin da ya shafi katangarsa wanda hajar aswad yake da wanda yake fuskantarsa shi kuma zai kai kamar mita goma wal hijiru mawdu'un ala irtifa'i 1 mitar wa 50 millimeter shi kuma fadinsa ya kai mita ɗaya da digo hamsin ko da digo biyar min arabiyatul mataf daga inda ake tsawafi ƙasa to inda za ka ya kai mita ɗaya da kusan digo biyar inda aka ɗora alhajir هذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين القناة والضلع الذي فيه الباب shi ko bangaren katangar da nan kofa take wal muqabil lahu da fuskantar sa shi kuma ya kai isna ashara mitaran ya kai mita kamar goma sha biyu wa babu ha alartifa'i mitraini ita kuma kofa din za ta kai kamar mita biyu inda aka daga ta min al-ardi daga kasa wato sun yi sama kenan da kofa wa yushitu biha min al-khariji qasabatu min al-bina'i asfaluha mutawassitun irtifa'uhu 25 مترا ومتوسط أرضها 30 مترا وتسمى بالشاه زروان وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها sannan ta ɓangaren abin da ya shafi wato gini na waje wanda yake ƙasa da kuma wanda yake tsakiya faɗinsa shi kuma zai kai kamar wato mita 25 shi kuma matsakaicin faɗin na tsakiya zai kai kamar mita 30 wannan gurin shi ake kira shazarwan shi ma yana cikin asalin ɗakin Allah sai dai ƙurin shawa saboda wannan bayani da muka yi na cewa kuɗin da aka nema domin ginin ka'aba ba su isa ba shi yasa suka tsaya a haka malai ce domin neman ƙarin bayani akan yadda wannan gini ya taso da yadda ya ƙare tun ya duba siratu ibn hisham juz'i na biyu shafi na ɗari da casa'in da biyu zuwa shafi na ɗari da casa'in da bakwai da kuma tarihun tsabari juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara sannan kuma ya duba sahihul bukhari bawo fadalin makka wa bunyanuha da kuma wato labarin wannan tahkim din wato samun za Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alƙali wanda ya zo a cikin musnad Abi Dawud al-Sayadisi da kuma muhadarat tarihi al-Umam al-Islamiyya وانت قدري به وفتت الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤت حاج ولم الشمل من بعد الشتات السيرة الإجمالية قبل النبوة yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance a dunkule kafin a aiko shi daraja da kima da mutunci da yake da shi tsakanin jama'a da gaskiya da amana wanda suka tabbatar da sifar ya cancanci ya jagoranci duk faɗin duniyar nan kuma ya tabbatar mata da adalci da gaskiya kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama karin jama'a fi sha'anihi khaira ma fi tabaqatin nas min mizatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tattaro a cikin tasowarsa duk wani alheri da za a ce wani dan adam ya taba shahara da kwaya daya kama a ce wannan ya shahara da amana ya wani a ce ya shahara da gaskiya kamar yadda mu muke din nan dai a duniya babu wani mutum da zaka ce duk halayensa masu kyau ne duk ɗabi'o'insa masu kyau ne sai dai ka ce yana da wasu masu kyau waɗanda suka rinjayi marasa kyau ko yana da wasu marasa kyau da suka rinjayi masu kyau amma duk mutum sai ka tarar yana da wani bangare na alheri yana da wani bangare na sharri sai dai in ya rinjayar da bangaren alherin sai ka ji an ce ai wani ya shahara da gaskiya wataƙila gaskiya kaɗai ake bansa da ita ko ya shahara da mutunci ko ya shahara tausayi ko ya shahara da kyauta ko da jarumta da karfin hali da za ka bincika kuma zai ka ga kuma yana da wata tawaya ta wani bangare wannan da ni da kai da shi da ita duka haka muke babu wani cikakken mutum da za a ce duk ko ta ina ya cika in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka malam ya ce duk wani abu da za ka yi takama da shi na kai ka zama mutum saboda ka yi wannan abun to manzon Allah ya yi wannan kuma ya yi fiye da wannan ya cika ɗari bisa ɗari ta kowace bangare wa kana tirazan shi ya zama wato wani nau'in halitta ne rafi'an min al-fikr sa'i ya daukaka saboda tunaninsa da yake yi da tace wa nazar sadi da kuma dubansa wanda yake shi ma ya dace da abin da ake nufi wa nala hazzan wasiran min husn al-fitnati kuma ya samu babban rabo ta bangaren kyakkyawan tunani wa asalatul fikra da kuma ainihin tabbataccen tunani da lissafi wa sadadil wasila wal hadadi kuma yana da dataccen hanya da kuma manufa a rayuwarsa wa kana yasta'inu bi samtihi tawil kuma yakan nemi taimako da shuruɗinsa da kawaicinsa ba shi da surutu ba shi da hayaniya wato irin abubuwan da muke da shi na kwarmato da hayaniya da abubuwan da ba su dace ba ala tulu ta'ammul wannan ya ba shi dogon lissafi da kuma lura wa idmanil fikirati wa istiqna'il haqq da kuma dawwamar da tunani da kuma tabbatuwar gaskiya a cikin zuciyarsa wa qala bi aqlihi al-khisb kuma ya tsinkaya da hankalin nan nasa wanda ke cike da albarka wa fitratihi safiya da tunanin nan nasa tatacce sahaifal hayati ya ga wato shafin rayuwa yadda rayuwa take shafi-shafi wata ranka ga shafin ka ya cika full wata ran kana da rabin shafi wata ran kana da kwatan shafi wata ran ma wani shafin ka buɗe babu komai a cikinsa washi onan nasi kuma ya lura da yadda lamarin mutane yake gudana wa ahwalan jama'ati kuma ya fahimci halayen jama'a da yadda ya kamata a zauna da su fa'afa ma siwa hannun khurafati zaka ya kyamaci duk wani abin da ba hali na kwarai bane wanda ya shafi camfa-camfa da shirme da shirbici wani a anha kuma ya baya-baya ya yi nisa gabanin da abin da ya sai camfi ne da tsafi da kwarmato da hayaniya da sauran irin waɗannan abubuwan da ake samu a tsakaninmu ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم كما يا شاكو دا متاني يا معاملة دا متاني بسا وايوا دا كشيا فهنش ميكي كما يا فهنش أبن دا متاني سكي wanda idan mutum bai fahimci wannan ba kai baka san kanka ba baka san da wa kake zaune ba sai ka je ka dosano wata halayya da ba san ka da ita ba inda duk ya kamata mutum ya shiga cikin mutane ya kamata a ce shi yayi musu tasiri ya canza su ba su suka yi tasiri wajen canza shi ba wanda yanzu abin da ke faruwa kenan ba ma waje da hasanan sharaka fihi idan ya ga ana abin arziki abin kirki sai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su kamar da aka ce Qurayshawa sun kasance suna azumin Ashura tun a zamanin jahiliya da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yazo cikin sahihul Bukhari shi ma yana irin wannan azumin wa illa in ko ga halin da ake ba mai kyau bane ada ila uzlatihi atida sai koma zuwa ga nisantarsa da ja da bayansa wanda yake da dadde ne dama a cikin halayensa fa kana la yashrabu al-khamra wa la ya'kulu ma zubiha ala al-muslim manzon Allah sallallahu alaihi bai taba dandanawa bai taba shawa bai taba sha'awa ba ma na giya a cikin ransa bai taba cin kuma wani nama da aka yanka shi akan tukubar gumaka ba wanda aka yanka da sunan gumaka wala ya haduru lil awsani idan wala ihtifalan duk wani taro da ake na idi ko wani biki da ake yi domin girmama gumaka ko a gindin gumakan ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri ba bal kana min awwali nash'atihi nafiran min hadhihi al-ma'budat al-batila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance tun a farkon tasowarsa yana mai kyama da gudun duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba a talam ya kun shay'un abghada ilayhi minha har yawa yi gari babu wani abu da manzo Allah yake kyama yake tir yake Allah wadai da shi irin waɗannan gumaka da ake bautawa wa hatta kana la yasdiru ala sama'il hadith billati wal uzza har ya zama baya iya hakuri idan ya ji wani yayi rantsuwa da lati da uzza sai ya kwabe shi a kai bari wanda ibn hisham ya rawaito da kuma cikin tarihin tsabari da tahzibu tarihi dimashq mala yace duk sai wato wadannan maganganu وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من ثباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ولا شك أن القدر حاطه بالحزب tabbas ne cewa ikon Allah da tsarin Allah da kariyar Allah to ta kewaye manzan Allah ta kowace fuska fa inda ma ta taharraku nawasi'un nafs a lokacin da abubuwan da ke zaburar da mutum a cikin zuciyarsa suke motsawa listila'i ba'd muta'id dunya domin tsinkaya akan shashin jin dadin duniya wanda shine abinda kowa yake kokari ya ji domin dan adam an gina shi akan hali guda biyu kuma su ne mutum shine sha'awa da fushi yana da sha'awa wanda sha'awar nan ke sa shi ya ci ya sha ya wanka ya wanki ya aure duk wani abu da za ka yi don ka ji daɗi a kan kanka wannan ɗabi'a ce ta sha'awar ka da Allah ya halicce ka a kai wani zai aiwatar da sha'awar inda Allah yake so wani kuma ya ƙetare iyaka domin biyan wannan sha'awar tasa amma ba laifi bane mutum ya biya sha'awarsa ta hanyar da ta dace da haka kenan sha'awa asalin ta ga ɗan adam halitta ce to sai dai wani yakan takaita sha'awarsa akan abin da shari'a ta amince ya yi wani kuma yakan ketara da sha'awarsa ya saba wa shari'a ta jawo masa halaka sannan siffa ta biyu shine fushi kowa yana da fushi kuma fushi abu ne mai kyau duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin fushi amma ba ya hana mu yin fushi bane ta kowace fuska ya hana mu yin fushi ma'ana zartar da hukunci a cikin fushi da kuma yawan yinsa amma fushi an taba Allah ko kai fushi an taba manzon Allah ko kai fushi an taba maka mutunci ko kai fushi idan an cutar da wani wannan fushin abin yabo ne abin so ne kuma shari'a ta aminta da irin wannan fushi kuma yana da kyau amma ka dinga fushi ba dalili ko ka dinga fushi don bukatar ka ko don kanka to wannan fushin ba a yarda da shi ba idan mutum ya dauki ya raba fushinsa kashi biyu in an taba Allah kai fushin an taba ka ka yafe to sai Allah kuma ya zama yana tare maka yadda kake yin fushin an taba Allah don an taba ka sai Allah ya fushi amma za a taba ka kai fushi a taba Allah ko manzon Allah ko musulunci ko Qur'ani ko yan wanka musulmi baka nuna damuwa ba to kai ma an taba ka Allah ba zai nuna damuwa akan ka ba da haka fushin mu ya zama muna yin sa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ba shi zafin abu biyu ba sai ya zabi wanda ya fi sauki mutukar ba sabon Allah bane idan ku sabon Allah ne ya fi kowa gudun sa kuma baya ya fushi dan bukatar kansa sai dai ya fushi idan an taɓa Allah to waɗannan sufofi guda biyu sufofi ne na ɗan adamtaka sai dai wajen aiwatar da su a nan ake samun matsala wani ya wuce gona da iri a wajen fushinsa wani kuma ya wuce gona da iri a wajen sha'awarsa da aka yi cewa inda ma ya rada bitti ba ibadu tabani da gairu mahmuda wato a lokacin sai kaga mutum ya yarda da bin wani shashin abin da jama'a suke yi na yau da gobe kuma abu ne ba mai kyau ba تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها a lokacin da ya nufin ko ya sha'awar shiga wani abu wanda ba abun yabo ba to nan da da daga kariyar Allah ta shiga tsakaninsa da wannan abu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliya ya'maluna ghayra marratayn yace ban taba himmatuwa ba ban taba niyya ba ban taɓa zabura don na aikata wani abu da mutanen jahiliya suke aikatawa ba sai so biyu rak a rayuwata kullu zalika yahulu Allah bayni wa bainahu shi ma kwaya biyu da nayi haramai yi Allah ya raba ni da tsakanin abu summa ma hamantu bihi hatta akramani Allah bi risalatihi daga nan ita ban sake zabura domin yin wani abu daban wanda ya saba wannan ba har Allah ya karrama ni ya ɗaukaka ni ya bani manzanci قلت ليلة للغلام أولي دري نتي ما ونيارو الذي يرعى مئي الغنم وان دسكي كيوان تماكي تاردش بأعلى مكة كمنا چان سمان مكة منا كيو نتي لو أبصرت لي غنمي إنا ما ذاك تري من كدوبا من أواكينا حتى أدخل مكة وأثمر بها إشغى مكة نهيرا كما يثمر الشباب كما يدى ثورا متى تسكي زمن فيرا فقال أفعل يتتوزل تريما فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا yace sai da na fito na zo daidai farkon gida a makka sai na ji ana ta kiɗan garaya fa qultu ma haza nace menene wannan fa qalu ursu fulanin wa bi fulana wani ne angwance da wance shine ake ta dukan garaya fa jalastu asma'u sai na tsaya in ji fa daraba Allah ala uzni fa nimtu sai Allah ta'ala ya rufe wato kunne na sai kawai bacci ya dauke ni ba ma jini ake yi ba amma ai kazani illa harun shamsi ba abin da ya farkar da ni sai dumin rana fa quttu ila sahibi na koma wajen abokina fa sa'alani fa akhbartuhu ya tambaye ni na bashi labari summa qultu laylatan ukhra misla zalika a dare na gaba ma nace yau ma sai na shiga birni nayi abin da matasa suke yi wa dakhaltu bi makkah fa asabani mislu awwal laylatin thumma ma hamamtu bi su'in yace daga nan ne kuma sai abin da ya faru gare ni a daren farko na cewa bacci ya ɗauke ni ban ji komai ba sai sake faruwa gare ni daga nan kam sai na ga ba ni da buƙatar ma saurare ko shiga cikin irin wannan shirbici da matasa suke yi wannan hadisi imam tabari ya rawaito shi da wannan sa imam al-hakim ya inganta shi da shi da imam zahabi sai da malam ibnu kasir ya ba a fashi a cikin al-bidaya wa nihaya juz'i na biyu shafi na 287
وما لي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة لوكة لا أكجين كعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amminsa Abbas suna cikin wanda suke ɗebo duwatsu a bayansu فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم في عباس يتوى منظر الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يكيك من الهجارة كسن ما يكونك أكم وينك domin ya tsare ka daga wato nauyin dutse da kake tsoro a kan kafadarka fa kharra ila al-ardi sai ya fada a kasa wa tsama har ainahu ila sama sai idan sai kalli sama thumma afaka daga baya ya farka faƙala izari izari ya ce ina gyauto na ina gyauto na ina zani na ina zani na ina farjalle na fa shudda alaihi izaruhu aka ɗaura masa bayafinsa wa fi ruwatin famaru yallahu auratun ba'a da zalika daga nan ba a sake ganin wani shacin jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a gaban jama'a ba imam bukhari ya rawaito wannan kuma sharhi yana na cikin fatihul bari da kuma musnad na imam ahmad wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yamtazu fi qaumihi bi khilalin azabatin manzon Allah ya bambanta a cikin mutanensa sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'o'i masu daɗi wanda kowa yake ƙaunarsa saboda su wa akhlaqin fadila da halaye waɗanda suke masu daraja wa shama'ila karima da al'adu waɗanda suke na karamci fa kana afdal qaumihi muru'atan ya fi kowa mutunci a cikin mutanensa wa ahsanahum khuluqan ya fi kowa hali mai kyau wa azzahum jiwaran ya fi kowa girman makotaka da mutunci وأعظمهم حلما يابو كوا جوريا وأصدقهم حديثا يابو كوا غسكير مغانا وألينهم أريكة يابو كوا توشن أبيئو وأبطهم نفسا يابو كوا كاميوا أكن تنسا وأكرمهم خيرا يابيس كرمشي وجن أيكم الهيل وأبرهم أملا يابو كوا نغرتاء وجن أيكي وأوفاهم أحدا يابو كوا جك الكوري وآمنهم أمانة يابو كوا رقم أمانة hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanen gari aka taru aka hadu aka ittifaki cewa in dai aminci kake nema da amana to ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima jumi'a fihi saboda abin da aka tattaro a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ahwal as-salihah na halaye na kwarai wal khisal al-mardiya da kuma al'adu ko dabi'o'i waɗanda kowa ya yarda da su wa kana kama qalat ummul mu'minina khadijatu kamar yadda na na khadija ta siffanta manzon Allah da wasu fofi guda biyar wanda malamai suke cewa duk mai irin waɗannan sufofi guda biyar ba zai taɓe ba ba zai asara ba makiyinsa ma ba zai ci nasara a kansa ba ta ce ya hamilul kalla yana ɗaukar nauyin jama'a wa ya ma'aduma yana tattalawa mara shi shi ya zama mai shi wa ya daifa yana garar baki wa yu'inu ala nawa'ibul haqqi yana kuma taimako akan dukkan wata ɗabi'a ta gaskiya wa ya kasibal ma'adum yana tattalawa mara shi shi ya koma mai shi kuma yana tufatar da mutum ya zama mai tufa wannan yana da cikin sahihul bukhari hadisi na biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u da wannan cika da Allah ya bashi khalqan wa khuluqan dama dan adam abu biyu ne halitta biyu ne dan adam khalquhu wa khuluquhu halittarsa da kuma halayyarsa to halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuna kowa kyau haka halittarsa ta fita kowa kyau don haka Allah ya hada masa kamala da jamala ya fi kowa kyan sifa ya fi kowa kyan hali da ya kuma ka samu mutum ya hada biyun nan wani yana da kyan sifa ba shi da kyan hali wani yana da kyan hali ba shi da kyan sifa wani ba kyan sifa ba kyan halin wani kuma ga kyan sifa ga kyan hali amma kaiwa kolin kolin karshe a kyan sifa da kaiwa kolin karshe a kan hali shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da kowa sallallahu alaihi wasallam قداسة إما تحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكب يلب في الجحيم مع العصاة masu sauraro kamar yadda aka saba yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyin da kuke aikowa da suka shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma wannan shiri na tarihin annabi zababbe da za mu fara da tambayar da ke cewa assalamu alaikum akramakallah maisara yaron na na Khadija na haihuwa ne ko ko yaron ne na kasuwanci
a maisara yaron na na khadija ne na kasuwanci ba ita ce ta haife shi ba tambaya ta biyu kuma yace shi maisara ya rayu har zuwa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci to malamai sun yi sabani gangane ga maisara shin rayuwarsa ta zo har zuwa lokacin da aka bayyana da annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa tun a zamanin jahiliya ba a ƙara jin labarinsa ba wasu sun ce daga nan ba a ƙara jin labarinsa ba wasu kuma sun ce ya bayyana daga baya ya shiga addinin musulunci to Allah ta'ala shine mutunta سرا ونعما ورحما يا نبي المرحمات malam sai wani tambayar kuma da suke cewa shin malam haka ne akwai matar da ta taba shan bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jininsa
eh to lalle ya tabbata daga hakimatu binti umayma daga mahaifiyarta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bawali a cikin wani akushi sai kuma ya sa shi karkashin gadansa da haka da safe kuma sai ya fita da shi waje sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da safe zai dauki wannan akushi domin ya fita da wannan bawali nasa waje sai ga babu komai a ciki sai ya ce wata mata da ake kiranta baraka wacce take yi wa ummu habiba hidima ta zo da ita daga ƙasar habasha ya ce ina bawalin da ke cikin wannan akushi ta ce ai na shanye ta ce bukatuwa na yi zuwa ga abin sha da daddare ni ko ban san me a ciki ba na ɗauka na shanye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hakika kin yi wa kanki katanga daga shiga wuta ranar kiyama wannan at-tabarani ya rawaito shi fil kabir imam al-baihaqi a cikin sunan haka a cikin majmu'uz zawaid imam at-tabarani ya rawaito shi a haka nan imam suyuti ya inganta shi a cikin khasa'is da kuma sharhin da yawa a shifa dangane ga maganar jini kuma an rawaito daga abdullahi bin zubair ne cewa wani mai yin kaho ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kaho lokacin da ya gama yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaho ya tara jinin sai manzo Allah ya ce wa abdullahi bin zubair ka tafi da wannan jinin ka je ka juye shi inda wani ba zai kara ganin sa ba yace lokacin da na wuce inda annabi yake hango ni kawai sai na kwankwaɗe wannan jinin na shanye shi da na dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mun ina ka sa wannan jinin sai nace na sanya shi a gurin da ba wanda zai ganshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wata kila ka shanye kenan sai nace masa eh sai ya ce to wace maka ka sha jini sai ya ce wailul laka minan nas wa lil nas minka ya ce to boni ya tabbata a gare ka daga mutane kai kuma boni ya tabbata a gare ka su ma daga su ma mutanen kuma kai ma daga gare su to wani malamai sun yi sharhin hadisin nan dogo wanda shi ya zama da karshe ya zama babban mutum ya samu shugabanci kuma lokacin hajjaji bin yusuf sakafi a lokacin ne aka kashe shi ya shahada da haka wannan su ne dalilai guda biyu da aka samu na wanda ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu tsari daga wuta da kuma wanda ya sha jininsa ya samu ɗaukaka har ya kafa gwamnati mai hedikwata a makka da madina يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات malam wani tambayar kuma cewa take yi yaushe ne aka tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabta to hadisi ya tabbata daga maisara cewa maisaratul fajr Allah ya kara masa yarda yace nace ya rasulullah mata kunta nabiyyan tun yaushe ka zama annabi qala wa adamu bainar ruhi wal jasad yace tun annabi adam yana tsakanin gangan jiki da rai tun ba a gama hada halitta annabi adam ba na samu annabta wannan yana nan a cikin imamul ahmad da imamul hakim da imamul bukhari a cikin at-tarikhul kabir ya rawaito shi da sanadi ingantacce haka nan imamul hakim da imamul zahabi sun inganta shi kuma ya zo a cikin tahqiqin tahzibul khasa'is wani wanda ya tahqiqin littafin shi ma ya inganta wannan hadisi sannan akwai hadisin abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi mai lamba ta 3377 shi ma da sanadi ingantacce akan sharadin muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai sun ce ya rasulullah yaushe ka samu annabta sai ce tun annabi adam yana tsakanin rai da gangan jiki tun ba a gama hada shi ba haka hadisin irbar bin siyariya ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ni na kasance bawan Allah ne kuma ni da cikamakin annabawa tun annaba adam yana nan kaye a cikin wato tabansa tun ba a gama hada shi daga tabansa ba wannan shi ma hadisi ne wanda imamu ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce haka wannan shine abin da aka samu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta ya tabbatar da annabtarsa tun wancan lokaci aka tabbatar masa shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka kenan abin da ya faru a cikin kogon hira yi masa wahayi ne domin a tabbatar masa da wancan abin da aka rubuta tun wancan lokaci وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوتا نعادي masu raro da haka muka zo ga karshen wannan shiri na tarihin annabi zababbe na wannan lokacin inda aka saurare mu tare da shek aminu ibrahim daurawa sai kuma lokaci na gaba idan allah ya kai mu za mu tsora daga inda malam ya tsaya a wannan shirin a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shi ke ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda kuma muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairansa amin su amin sannan a madadin abokan aikin da suke ba da gudunmawa domin samun nasarar shirin habib ta afar madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullah فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة
وذكرك يا رسول الله جهاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تصدق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم كامل يسرى شفيق فنالت منه أفئدة القتاة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين الصلاة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أتانا وتستحلون بين الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح قطعتم بيننا صوتا نعات وإن عبثت لكم إذا خدعتم خدوع الموفقين